أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء مكية ومئتان وست وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم طافين تلك آيات الكتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الشعراء مكية وهي 226 آية wannan sura da za mu shiga ita ce suratul shu'ara'i tana da aya mai tan da 26 ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita kawai mu shiga fassara wannan sura muna kiran ƴan uwa musulmi a duk duniya musamman a Najeriya mu gyara zuciyoyi mu fuskanci Allah saboda wannan babban alheri da Allah zai zuwa mana shine watan Ramadana muna ganin masu girki idan abincinsu ya kusan nuna suka wanke kwanuka su kifar wato su kife domin kasu basu a buɗe balle wani abu ya faɗo ciki don za a zo abinci wanda ba a son ya tadda wani abu mummuna a cikin kwano saboda haka wanke zuciyoyin wannan alheri da Allah zai saukar mana shine watan ramadana ya samu zuciyoyin mu sun wanku kalau kalau ya zama masa babban alheri bambancin abin da ake samu na tsakanin malamai a shi ilimi daga sama yake sauka ta ma'anan kamar yadda ruwa yake sauka daga sama na hissan wato ma'anan da hissan ko misalin ma'aikace ce ai wannan magana sai na sama da mu ba wai yana nufin na sama da su a can ƙololuwa ba ne a na sama da su a daraja to shine wato sama na ma'ana to idan alkur'ani ya sauka a cikin zuciyar dan adam wato ya karanta shi Allah ya bashi ya karanta ya karanta hadisi ya karanta ilmomin da za su hada masa waɗannan guda biyu to ruwa ya sauka kenan a zuciyarsa kuma kowane malami haka abin ruwa ya sauka a zuciyarsa amma kuma daga inda ya sauka na haka yake amma inda zai sauka din nan ba daidai yake ba wata zuciyar za a same ta ne kamar wata ƙwarya ko wani duron da can abin da yake cikin duron ɗin nan kifi ne ko kuma daddawa ce ko kuma wani ƙwaɓɓen nama ne wani kuma sai ya ƙura a ciki wani kuma ƙuran ma babu to idan ruwan nan ya sauko ya cika waɗannan domin in gobe ta yi kowane duron kaɗiwa zai gaya maka baya kama da na ɗan uwansa wanda da ta aka juya kifi irin ruwan karnin da zai yi daban da wanda aka juya daddawa daban da wanda aka juya tsohon naman wari kuma za a samu sauki wajen wanda aka samu ƙura kawai kuma za a samu lafiya kalau kamar yadda ya sako a sama wanda aka samu lafiya nau donan da ilimi yake bambanta kowanne ilimi lokacin da zai sauka daidai yake da uwansa amma lokacin da zai fita to sai ya fito da abin da ya tarar a inda ya sauka saboda haka mu wanke zuciyoyinmu wannan alheri da Allah zai sauko mana ya samu zuciyoyinmu kalau kalau dai ya fito kamar yadda ya sauka musamman halin da muke ciki na yanzu mu musulmin duniya an sa musuluncin da musulmi a gaba to mu nuna ba mu da komi sai Allah ba mu da kowa sai Allah ku ga ikon Allah yadda Allah zai tsaya mana wa ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu kowa ya dogara da Allah Allah ya isa masa inda yayi da gaske kuma da gaske muke shi Allah ya san ba mu da wani Allah sai shi ba mu da wani karfi sai nasa la hawla wala quwwata illa billahi al-azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel din nan shi za mu riƙa yi muna roƙon Allah ya isa mana dukkan wani ƙarfin da yake wa kansa kirari zai iya karya musulmi da musulunci Allah mana maganin bismillahir rahmanir rahim ba he ba sin mim tilka ayatul kitabil mubin wa'annan haruffa guda uku suna daga cikin haruffan da ake fara wasu surori da su yankakun haruffa wanda Allah shi kadai ya san fassara su ta gaskiya wasu malamai ma sun ce kada a fassara kai a wuce a ce Allah wa arzu radi bi zalika a wuce to amma da yake Abdullahi ibn Abbas yana fassarawa nana Aisha ba ta fassarawa to duk wanda ka dauka zai yi a Nawawi yana cewa qadin nan da sin da mim yace halittar Allah akwai mai tashi a sama mala'iku ne tsuntsaye ne kwari ne duk mai fuka fiki ɗaya kenan ɗa'irun to si akwai kuma masu tafiya a tafe sa'irun kenan masu tafiya ni a akwai kuma wanda suke tafiya irin na mashiyu tafiya tafiya in an ce tafiya ko irin tafiyar mota na taya tafiyar maciji tafiyar mesa duk da sunansa sa'iru amma an ce mashi to tafiya kenan haka haka wato da'iratun sa'iratun mashiyatun amma na gaskiya Allah wa muradu bi zalika tilka ayatul kitabil mubini wannan ayoyi da za a karanta guda ɗari biyu da ashirin da shida ɗin nan suna daga cikin ayoyin wannan alkur'ani wato wannan littafi mai yin bayani
لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين ubangiji yana gaya murzun Allah sallallahu alaihi wasallam yana bashi haƙuri wato wannan aya ta zo amsa ne a cikin domin duk wannan surar da gaba ɗayanta fassara ce daga cikin surar da muka fito suratul furqani ko amsa wata tambaya ko amsa wata takala ko ba da bayani akan wata magana ma yuqalu laka illa ma qad lil muslimin qablika duk abin da kafaranka suka faɗa maka an faɗa wa ƴan uwanka manzanni irin wannan bari ka ji mu kistanta maka ka ji abin yadda yake to yace la'allaka ba su nafsaka Allah kunu mu'minin kafirai sun yi magana Allah ya ba su amsa a cikin suratul furqani amsa iri iri takala iri iri amsa iri har shi manzon Allah da kansa yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ya Allah ubangiji na inji manzon Allah kenan mutane na ƙurashawa ƙur'anin nan gashi da bayanai da komai da abin mamaki da kuma amma sun ƙaurace masa ba sa so ma su ji shi suna ce wal yawfi la'allakum taghlibuna in ana karanta ku ta surutu kar kowa ya ji sun ƙaurace wannan alqur'ani ittakhadhu alqur'ana mahjura to daga nan sai aka bashi hakuri aka yi ta bashi hakuri da waɗansu ayoyi fiye da arba'in ana yin bayanai kamar ba za a ba da amsa ba sai anan aka ce masa la'allaka baki'un nafsaka Allah ya kunu kuma za ka kashe kanka ne don sun ki imani da Qur'ani sun mai da shi muhajuran za ka kashe kanka ne
فظلت أعناقهم لا خاضعين نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أناقهم لها خاضعين شيء ubangiji umurninsa daban nufinsa daban wa amruhu yughayiru al-irada in amma amru ta'atin ibada wato akwai umurni wanda yake tare da irada wannan bai saba yanzu yanzu ne inna ma amru zara da shan an yakulu kun yanzu nan fa yakunu ya haɗu da irada kenan amma in umarni ne irin na hikima sai ka ji ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya duk mutane gaba daya ku bi Allah in ji Allah amma ba irada ciki da da irada ba za a samu kafi ba wani shi wannan umarni ne na hikima ba na irada ba na mashi'a ba to sai ubangiji ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama inna sha da na ga dama da mashi'ata nake ba da wannan umarni nazil alaihim minas sama'i ayatan lokacin da suka ce ba za su musulunta ba lan numina bi hadzal qur'ani wala billazi bayna yadayhi duk lokacin da kuma wannan sai in saukar musu wata aba wadda take mai ban mamaki daga cikin ayoyi na fa zallat anaqum laha khadi'in nan da nan sai wuyayensu su zama sun kaskantar da kai saboda wannan aya irin yadda aka ɗaga wa bani isra'ila dutse wa ina tangal jabala fawqahum ka annahu zullatun wa zannu anna waqi'un bihim aka kinkimi dutse aka ce za ku karbi tauran ko za ku karbi wannan nan da sai suka fara gaskiya a taura a taura ba wannan ba to in naga dama sai in kinkimo wani abu ce zan saukar akan wuyayensu ko kuma sai sun yi imani da qur'ani amma ba haka naga dama ba ya rasulullahi fa zallat anaqum wuyayensu su zama sun yi kankantar da kai dolensu su zama masu tawali'u wa wannan aya.
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مودث إلا كانوا عنه مؤردين haka halinsu yake su kafiran makka da sauran kafirai duk kada ka yi mamaki ba su kadai ne ba amma ya ce min zikirin minar rahamani mu da fi wato wani wani wa'azi bai zo musu daga Allah ar-rahmanu ba mu da wanda yake yanzu yanzu nan yanzu yanzu daga Allah wato an yi amfani da kalmar rahmani a nan saboda wa inna rabbaka huwal azizur rahim da yake da yawa cikin wannan sura akwai rahama da yawa cikin wannan sura shi yasa aka ce minar rahamani to amma can suratul anbiya da ke rabbu rabbu rabbu yafi yawa sai aka ce min rabbihim ba minar rahamani ba can ya dace da min rabbihim saboda rabbu rabbu yayi yawa nan kuma rahmatu rahmatu yayi yawa saboda haka minar rahamani mudasin sabo fil daga Allah wato ba wai ayoyin ne suke sababbi ba wato zuwan su wajen yan adam ne suke sababbi sabon zuwa suke shi alqur'ani gabaki ɗaya sifa ne na Allah sifan Allah ko kadimi ne to amma ba waɗannan haruffan da suke rubuce da sautin da ake karantawa shine kadimi din ba a'a domin tun Allah bai halicci Musa da Haruna da Fir'auna da Adam da ƙasa da Ta'o da Iblis da komi da komi ba sifan Allah tana nan a yadda ya ga dama a yadda take to amma lokacin da abu duk zai zo sai a sa masa irin rigar da ake so sai aka sa wannan sifa ta Allah a larabci da haruffa da sauti kamar yadda aka faɗa ƙarshen suran wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin na mudasin sabon zuwa illa kanu anhu muridina sai sun zama sun kauda kai da barin wannan wa'azi da aka kawo wato zikirin sunan ambaton Allah zikirin sunan wa'azi zikirin sunan tunatarwa zikirin sunan alqur'ani zikirin sunan zikiri
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون حقيقه يا رسول الله kai hakuri mutanen makka haƙiƙa sun ƙaryata wannan alqur'ani naka kai hakuri amma fasayatihim an ba'u ma kanu bihi yastazi'una labarai na abin da suke wargi da shi na ayoyin da Allah ya baka ka zo da su da sannu zai zo ya same su wato saboda haka ne in kai magana da mutum wani abu da ka ce masa ka gani to ma yayi karan ka waje alkali ka gani to Allah yana ce sa gani ba dai sun karyata ba eh to sa gani fasayatihim an ba'u ma kanu bihi yastazi'una abin da suke wargin nan na manzancinka da ayoyinka na alkur'ani to labaran labaran wannan hukuncin zai zo musu za su gani da idon su ranar badar da wata rana kuma أولم يروا إلى الأرض كأنبتنا فيها من كل زوج كريم awalam yaraw ila ardi kaman batna biya min kulli zawjin karim ayoyin Allah idan mutum ya karyata ayoyin Allah waɗanda annabawa suka zo da su to akwai wasu ayoyin da ba zai iya karyatawa ba domin haka ayoyin suke sanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim to akwai abubuwan da mutum ba zai karyata ba wutul insanu ma akfara min ayyi shay'in kharaqa من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يبدو ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه shi wannan su wannan kafirai kam me suka ci ne su kai karfi suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suka ci ne suka yi karfi wace iska suka sha suka yi karfi wani ruwa suka sha suka yi karfi to duk abubuwan da ya raya su ya ba su karfi ya ba su lafiyar nan ai abu ne wanda Allah ke tsirarwa daga bayan ƙasa me yasa su ƙayyata waɗannan abubuwan ba idan da Allah ke tsirarwa a bayan ƙasa wanda suke ci ya ba su ƙarfi su da dabbobin su mata allakum wali an'amikum me yasa ba su ƙayyata wannan ba awalam yarau kam ambatna awalam yarau shin ba su gani bane ilal ardi su dubi ƙasa mana kaman batna ya min kulli zawjin karimi da yawa muka tsirar da kowane abu daban-daban ganyaye itatuwa tsire-tsire ciyayi karare abubuwa da iri-iri muka tsirar a bayan ƙasa waɗansu abincinsu ne su waɗansu ko abincin abincinsu ne wato mata allaku wali an amikum waɗansu ko magungunansu ne waɗansu ko wasu abubuwa wanda ba a san sai wanda Allah ya buɗa masa zai abu kaza din da abu kaza ake duk tsire-tsiren da yake bayan ƙasa yana da amfani sai dai kai in baka san amfani ba kowane iri yana da amfani min kulli zaujin karimi kowane irin tsire-tsiren daban-daban daban-daban mai girma ne abin da ake taka ka wuce din nan wani yana neman sa da miliyoyi ya gani don ya samu irin sai ba kai dai baka san amfani sa bane
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين a cikin wannan irar da abubuwa iri-iri a bayan ƙasa wanda su kan ba za su ce lannumina lihazar qur'ani in su ce lannumina bihazar qur'ani ba su da yake su ce lannumina bihazar nabati ko bihazar imbati ba a cikin wannan tsirarwa na ayoyin Allah na tsirar da abubuwa a bayan ƙasa iri-iri hakika da ayatan akwai wata babbar aya ta Allah mai girma wanda isa a yi izina wa ma kana aktsar mu'minin amma duk da haka yawancin kafirai ba su yi imani ba walakin aktsar nasi la yu'min haka qur'ani ke gaya mana kullum wannan karatun ku ya taso ne tun daga am tahsibu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kalan am bal hum adallu sabila ai yawancin mutane ba za su yi imani ba walakin aktsar nasi la yu'minun وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim amma ya rasulullah karka sa damuwa ubangijinka yana da sifofi guda biyu akwai sifan jalala maganin mai taurin kai akwai sifan jamala wanda za a saka mumini da ita shi ma'abucin izza ne shi ko ma'abucin rahama ne wanda ya aikin dagawa a nuna masa ƙarfi a karya shi a nuna masa shi ba kowa ba shi ba komi ba saboda izzar Allah ko wanda ya imani a nuna masa rahama wa rahama ce ta kulle shi wa inna rabbaka min Allah ubangijinka lahu shine wallahi al-aziz mabuwayi mai karya kafirai masu tsagawa irin su Abu Jahl irin su Fir'aun irin su Namrudu wanda za a kissanta kissozi su nan gaba zai karya su arrahim kuma zai jin kan muminai ya sa su huce haushin su su ga an karya musu kafirai sun samu zaman lafiya وأورد القوم الذين كانوا يسرعون المشارق لك المغارب التي باركنا فيها
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين يا رسول الله wani kissan ta ma kissan wani kafiri mai tsananin ɗagawa wanda duk kafiranka ba wanda ya kai kamar sa duk abubuwan da aka faɗa da aka aikata kafiran ka iyakan ne su ce maka in wa qala alladhina la yu'minuna laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana wa qad istakbaru fi anfusihim wa tawassaw kabira sun ce ba su yarda da annabi ba shi ba annabin Allah bane in annabin Allah ne Allah ya turo mala'iku mana su zo da shi su rika nuna shi in wannan ya baka mamaki bari yanzu mu kissa da ga kissa wani kafirin da yake cewa an rabbukum lahi ma alimtukum min ilahin gairi ni ban san ma akwai wani Allah banda ni ni ne ubangijinku wannan maganan nan ta yi kama da maganan mutanen ga iyakar kawai a turo mala'iku kawai ga wanda yake cewa shine ma Allah bari mu kissa da kai mamaki an itil qawmal zalimina mun aiki annabi Musa a halittar ƙaunar zalimina muka ce ka je wajen waɗannan kafirai wato fir'auna da mutanensa nan ai yanke kissar domin akwai a cikin suratul a cikin suratul qasasi za a faɗi yadda aka aiki annabi Musa har yadda ya yaranta har da ya kuruciya har da ya girma har da ya ƙaura ya koma madiyana har da ya dawo da aika a suratu taha kuma za a shimfi da gistar gabaki ɗaya amma za a ɗauka daga inda ya gamu da Allah har zuwa ƙarshen lamari nan kuma za a yi irin wannan nan a rafi shi ma yana da yalwa fiye da wannan an yi tilkan zalimina ka zake waɗannan kafirai azzalumai masu kakkashe mutane suna kakkashe yuzabbiyu amna'akum wa yastayi za'akum innahu kana muslimin mai yayyanka ƴaƴan bani isra'ila mai kakkashe mutane wato mai tsantsare mutane shi fir'auna da shi mutanen da su mutanen su to za a faɗi laifukan su kenan dukkan mutanen da suke saboda girman kai suna kakkashe mutane suna yayyanka mutane suna don ƙarfi to Allah zai maganin ƙarfin su
قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون سوى نيني القوم الظالمين النم متاني الظالمين النم su ne mutanen fir'auna a'a yanzu anya ba za su yi tsoron Allah ba abin da zai same su akan wannan sakamakon abin da suke yin nan na mugun abu yuzabbuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum kakkashe mutane maza da mata kakkashe mutane yara maza da mata duk ana kakkashewa ba za su yi tsoron Allah ba abin da Allah zai kawo su na sakayya قال رب إني أخاف أن يكذبون har rabbin ya kawo an yukazzibuni wato annabi Musa sai ya fara kawo hanzari ba wai yana faɗin abubuwan nan da zai faɗa saboda a ɗauke masa wannan aika ne ba a yana neman taimako ne yace ya ubangiji na na san halin fir'auna da mutanensa wato za su ƙaryata ni ce ƙarya nake yi baka aike ni wajen su ba
ويضيق صدري وينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون kuma ya ubangiji kai ka halicce ni ka san halina ni mai zafin rai ne in sun karyata ni in nan ka san zuciya za ta tuko in zuciya ta tuko kuma harshe na zai kasa magana ka san ina da guragu a harshe to yaushe zan iya isar da aikanka amma ka taimaka mini da dan uwana huwa so min ni lisanan fa arsil ma yuda yusaddini akwai dan uwana haruna wanda kafi ni saninsa mutum ne mai fasaha to in ka haɗa da shi to za mu isar da aikanka yana da fasaha zai isar da dukkan magana da ban iya isarwa ba wa yadiku sadri zuciyata in sun kayyata ni za ta kuntata in kasa yin magana wala ya tsali kuitani harshe na ya kasa tafuwa fa arsil ila haruna ka aika wa haruna haruna afi ushtir bihi azri wa ashriku fi amri ka haɗa ni da shi ya ƙarfafe ni mu samu ƙarfi da ni da shi ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون bari mai ya zambu fa kafan ya ni na ɗaya dai ka ji yadda na ce lalle za su ƙarya sai ƙarya nake ni kuma ga yadda abin da zai faru a gare ni kuma har yanzu walahum alayya zambu nan mutane kada su hujjan cewa annabawa suna yin zunubi a'a ba sa yin zunubi ba su bane tun suna ƙanana har su girma in su wani abu ya bayyana gare su na zunubi ma irin abin nan ne da mutane suke yin wani abu shi wasan kwaikwayo idan ka je wajen masu ah, rawan daji na masu agaji ya gudu ko ya ji ciwo maza maza a kawo makara ta ɗebe shi ranga-ranga wai an tafi da shi asibiti wanda ya gani wanda bai san sai zamani da gaske ne amma an yi haka ne don koyarwa sai ka ji an cewa a sai adamu rabbahu fa gawi a an yi wannan ne don mu yi- mun mun yi zunubin na gaske ya za mu yi mu fita an nuna mana mafita sun mace wurin fata ba alaihi wa hadi to walahum alayya zambun bai ce wali zambun lahum ba bai ce shi yana da zunubi ba yace a'a su suna ganin ni mai laifi ne a wurin su su suna gani mai laifi ne a wurin su saboda kashe bakifdan nan ah, kukun fir'auna lokacin da ya ture shi din nan fa waka zau musa fa qadai alaihi lokacin da ya zo raba fada ya ture shi kasan karfin annabi Musa da ya ture shi ko sai ya fadi sai ya mutu to daga nan ana neman sa kenan abun ya zo masa sanadi mai kyau ya je shekara goma a Madiyana ya samu annabci a garin dawowa bayan shekara goma wa lahum alayya zambun inna wato suna ganin ni mai laifi ne wa- a- fa akhafu an yaktuluni ina jin tsoron da zuwa na wuce ai ma dalla dama muna neman maka ruwa a jullo Allah ya kama ka da zuwa na a kashe ni kamun in nemi isar da aikan naka to sha'aninka da ko da ɗan adam ko da annabi ne sai wani abu na bashariya ya fito gare shi yana magana ne fa da Allah mai iko komai da komai tunda Allah ne ya aika shi ai an wuce waɗannan abubuwa fa kafa ya duk an wuce nan
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum muttaqun ubangiji ko kusa wane su su kashe ka wane su ko kusa fadhhaba ku tafi bi ayatina kaji shi Musa da yake magana yana cewa Allah fa arsil ila Haruna ka aika zuwa Haruna ai Haruna yana nan tunda Allah yana nan Allah kan duk inda Allah yake ba komai na Allah yana wurin da Allah yake wa in min shay'in illa indana ko huwa ku aina ma kuntum to tun da yake in mishan illa inda na duk komi da kuma yana wuri na shi ko yana ko ina hu ma ko ina ma kuntum ashe yanzu da ake magana da Musa nan Haruna ma yana wurin tunda Allah yana wurin sai Allah ce Fatiya ku tafi bai ce in ka je ka ce masa ku je ba a'a ku tafi daga yanzu ku tafi bai ce in ku- in ka je gida ka gaya masa na aike ka da shi ku je ba a'a Fatiya fa arasil ma'ana eh, yace yace masa ba sabu yaktun kala kalla fazhaba ku tafi ku biyu daga yanzu nan Allah yana ganin su biyu a tare a hade fazhaba ku tafi ku biyu bi ayatina da ayoyin mu inna ma'akum mustami'una muna tare da ku ina jin ku asma'u wa ara ina jin ku ina ganin ku ina tare da ku فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين fatiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin daga zuwan ku wajensa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku yi masa ku yi masa magana a hankali a hankali kun san halin mutumin kamar yadda kake cewa ina khawa an yukazzibuni na san halinsa ka san halinsa Kai- ku yi masa magana a hankali a hankali a hankali watakila ya yi tunani to da zuwansa kwa sai suka je wajen fir'auna da zuwan musa sai ya ga haruna sai ya ce masa ka gane ni ya ce ban gane ba baka san musa ba oh musa ne maza sai suka tafi wajen uwarsu daga zuwa wajen uwarsu sai ce bismillah mu ta wajen fir'auna Allah ya ce su sai uwar ta fashe da kuka zai halakar min da ƴaƴana zai halakar min da ƴaƴa- ki shiru ba zai iya halakar da mu ba sai suka je kofar fir'auna suka ce ai musu iso aka daɗe ba a musu iso wani mutum ne da wani mutum sun zo kofar fada sun ce wai Allah Ubangijin talikai ya aiko su wajen wajen sarki bayan an daɗe sai ya ce a shigo da su su yi magana mu yi dariya a shigo da su su yi magana mu yi dariya su ba mu dariya wai cewa akwai wani Allah ya aiko ni wai abun dariya ne a wurin Fir'auna fatiyawo ku je masa faƙula ku ce masa inna rasulu rabbil alamin mu dinnan muna ɗauke da saƙo na rabbil alamin ubangijin talikai
أرسل معنا بني إسرائيل a nazil ma'ana bani isra'il daga kaji wannan saƙo na Allah ubangijin talikai to ka saki danginmu duk wanda suke ɗaure a kurkukunka da wanda suke cikin bautarka da wanda suke cikin bautan dukkan mutanenka domin su bani isra'ila sharifan nan su ne bayin waɗannan bayi kibɗa wannan na mutanen fir'auna ɗin nan saboda haka aka ce a sake su lokaci ya yi a sake su a ba su ‘yancinsu a narsin ma'ana bani isra'ila ku fito da su daga wurin wanda suke ɗaɗɗaure ko wanda suke bauta ko wanda suke wahala duk ayyuka masu ƙarfi su suke yi قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال فرعون sai fir'aunu yace a'a kai ma ka san wani rabbul alamina alam nurabbika fina walidan in kana da rabbu ai kai ni ne rabbunka alam nurabbika fina walidan ashe ba tun kana jinjiri kake nan mu ne muka rene ka ba har ka zama yaro har ka zama dan karamin yaro har ka zama saurayi har kai aika aikan nan naka wanda ka sani ka gudu ka bar garin nan aram rabbika fina walida wa labista fina min umurika sini
قال ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال alam rabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa antum al-kafirin kai ma kana da wani rabbul alamina ubangijin talikai mai renon talikai kai kam ai ko da ban zama ubangijin kowa mai renon kowa ba shin ba mu ne muka rene ka a nan ba fina a nan a fadar mu walidan kana ɗan ƙaramin yaro aka tsinto ka a cikin ruwa a cikin akwati muka rene ka wala mista fina min umurika sinin sannan ka rayu ka zafin mu shekaru wato shekarun waɗansu ce shekararsa talatin lokacin da ya bar misira waɗansu ce domin in an haɗa talatin da goma can na madayana za su zama arba'in daidai da karɓan aika kenan kuma tun yana jinjiri gaskiya ya zo lokacin da aka haife shi aka sa shi a kwati kamar yadda surori suke karantarwa ya shigo gidan fir'auna alam rabbika fina walidan ashe ba mu ba mu ne muka rene ka kana dan karamin yaro ba fina anan a fadar mu wala bista fina ka zauna kuma cikin mu wala bita fina min umurka sinin a cikin rayuwarka shekaru ka zauna a nan gidan wa fa'alta sai ka aikata fa'alta kallati fa'alta ka aikata wannan aika aika mugun aikin da ka aikata wanda kai ka san shi din nan allati fa'alta wa antum al-kafirina kai din nan kana daga cikin masu kafircewa allantaka ta kenan ko kuma kana daga cikin mai kafircewa ni'imomin da na yi maka kenan duk da kalimar kafirci kafara ni'imatan kafara akwai kafara na kurun ni'imati akwai kuma kurun wanda yake mukabil da imani to duk dai yana amfani da su don wannan zai na suratul mu'min zai fassara wannan wa antum al kafirina kaji dai kamar yadda in kana sallah biyar kana faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana karanta fatiha da sura kana sallah biyar wani dan uwanka musulmi shi ma yana sallah ya ce maka kafiri to kar ka yi mamaki tun da fir'auna ya gaya musa kafiri to a cikin da akwai kafiri ko don annabi ya ce man qala ya ya kafiru faqad ba biya aduhuma duk musulmin da ya faɗa musulmi kafiri take ɗayan su ya zama kafiri balle wanda ya faɗa ba musulmi bane fir'auna ne ya gaya musa kafiri akwai kafirin kenan fir'auna shine kafiri to wannan manya manyan maganganu ne wanda ya kamata ai waƙen uwa musulmi wa'azi da su wani bala'i ne ya shigo mana tun alif da ɗari tara da sittin da hudu ya shigo ƙasashen musulmi cewa a rinka hargitsa musulmi ana haɗa su faɗa don su yi ta yaƙi da junansu su mance da wani maƙiyi junansu su ne maƙiyan juna kaga mutum ya yi sallah ka ce masa kafiri ko ka ga liman ka ce kar abi sallah kafiri ne amma liman ne yana sallah amma kar abi shi kafiri ne to wannan manzo Allah ce man qala ya kafiru faqad ba bi ahduma duk musulmin da ya faɗa ɗan uwansa kafiri take ɗayansu ya zama kafiri idan an ce maka liman kafiri ne kar ka bi sallah to maza maza ka bi umarnin Allah Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin furidu wa ma fa'altum nadin maza maza ka je ka samu liman ka ce liman daga yau ba zan ƙara bin ka sallah ba ce lafiya an ce min kai kafiri ne yanzu in fi ka sallah kana kafiri yace ni din wa ya ga maka ni kafiri ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni din ne za a ce mini kafiri to in in gaskiya kike ne ma ai ka samu ko dan Allah kafiri in kace ba kafiri zai mamaki zai ce ba shi kafiri mai ba yanzu misalin irin yadda ake siyasa a Najeriya nan kowa da kowa yana yi musulmi na wanda musulmi yana yi sun tafi latta da musulmin da wanda musulmin ba wani wanda musulmi ya sa irin rigan nan ta mu ta hausawa ko ta ta yan arewa da babbar riga yana zaune a gindin bishiya shi ba musulmi ba ne sai mutanen ƙauye suka ba da ruwa a buta su sai kai wa malamin can na gindin bishiya ruwa maza maza ya alwala ya zo mai limanci mun ga shine kai kama da malamin birni sai aka zo aka same shi kirista ne da babbar riga da zannabukar ko da dara ina zaune na hutawa sai suka ce masa ga ta malam wa'annan ne suka aikon da ruwa a buta ko kana bukata alwala ka zo za ta ka zo kai mai limanci me zai ce kike zamani ce tore ni kirista ne ko ba ka zai ce ba to maganar sa ne gaskiya ko maganar masu buta ne gaskiya to kai kana hauka ne da wa'azu buta sun ce wani kafiri ne ka yadda kafiri ka je ka tambaye shi mana ka je ka tambaye shi gaskiya na bakinsa annabi ya ce wanda musulmin da ya faɗa musulmi kafi ta ke faɗa yansu ya zama kafi don wani in ka faɗa mutane kafirai ba su zama kafiran ba an caje ka da abubuwa manya manya guda uku wanda kowane ɗaya mai da kai kafiri na farko dai ka ga yayi sallar azhar ka ga yayi sallar la'asar amma baka san abin da ya faɗa ba ka ga yayi sallar magriba sai ka ji iqama ka ji fatiha ka ji sura a cikin iqama akwai shahadu la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah kace wannan wannan wannan bai isa mai da mutum musulmi ba to da Allah wanda ya rena ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul ce bai isa mai da mutum musulmi ba zai zama musulmi ya ridda domin da shi ake shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan ka ji karatun fatiyarsa da surarsa a cikin sallah kaje wannan aikin banza ne bai isa mai da shi musulmi ba da Allah wanda ya ce fatiya da sura qur'ani kenan ko aikin banza ne zai zama musulmi na uku kana bin sa kullum yana sallah biyar din nan kullum yana yin suka ce aikin banza ne sallah biyar ba ta mai da mutum musulmi da Allah wanda yin sallah biyar ba ta mai da mutum musulmi musulmi ne to saboda haka irin masu wannan abu ran da mutum zai mutu zai ga mamaki abu uku ne za mala'iku za su ajiye masa a gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da ya faɗa musulmi kafiri ɗayan su ya zama kafiri wanda aka faɗa in bai zama kafiri ba wanda ya faɗa ya zama kafiri to ga shi yau zaka mutu waɗanda kake musu kafiran nan dai ba kafirai bane don ba hana su bi ba hana su biza zuwa makka umra da haji ba kuma ba hana su haddace qur'ani ba Allah baya jefa qur'anin sa mai tsarkin nan cikin zuciyar najasa don ko musulmi bai da iko ta qur'ani in yana da janaba la yamassu illa al-mudahharuna balle fa kafiri Allah da kansa ya dauki qur'anin sa ya jefa cikin najasa bayan ce innamal mushrikuna najasun to ka tabbata kenan su dai ba kafirai ba ne to annabi kuma ya ce duk wanda ya faɗa wa musulmi kafiri in musulmin bai zama kafiri ba shi ya zama kafiri to gashi yanzu zaka mutu ya za a yi shi dai annabi ba dama a ƙaryata shi wannan ku ba su zama kafirai ba to me ya saura kenan yau gashi zaka mutu kafiri in dai ba Allah ya bashi wata rahama ƙyan mintoci ya tuba Allah ya karɓi ransa akan ya tuba da wannan abuwa wallahi kafiri zai mutu don ba dama a karyata annabi don ba shi dama shiga aljanna hadari ne waɗannan mutane aka jefa su ba su sani ba saboda jahilci da munin zuciyar da ba a goge ta da istighfari da zikiri
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين حقيقة أنا أيكة وأنا أيكة دكك يا فتاة a lokacin da na aikata ina mai kuskure ne domin fa waka zaru musai ba qadi alai kana hadha min amal shaytan innahu aduwwun mudillun mubin hakika wannan aiki Allah ne ya san ni ban yi niyan kashe mutum ba ni dai zan raba fada ne gashi ko wannan mutu ya mutu a hannuna hakika wannan aikin shaytan ne shaytan dama mutum ne makiyin makiyin dan adam mai neman ɓadda dan adam hakika wannan abu na yi shi ne cikin kuskure Zalina ana fassara shi da batattu balina ana fassara shi da wanda ya mance balina ana man- fassara shi da wanda ya kuskure inna bana da fi dalalin mubin babanmu yana cikin kuskure tunda ya zaɓi Yusuf cikin soyayya ya bar sauran ƴa- ƴan uwan Yusuf ba ce babanmu ya bata wadun من الضالين ومن الضالين wato dalal ana fassara dalal bata dalal da bata ana fassara shi da kuskure inna bana da fi dalalin mubin ana fassara shi da rashin sani wa wajen daga dalalin sadi ana fassara shi da mantuwa an ta lilla ihidai wa da kai idan ukhra to wa ana min dalil lokacin da nayi wannan aiki ina daga cikin wanda suka yi kuskure ne a cikin kuskure ne wannan abu ba da gangan nayi ba
ففوت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين غررت منكم لما خفتكم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين to da na aikata wannan aikin cikin kuskure din nan da nan shine fa'ul fuja'a safarartu sai na gudu minkum na gudu na guje muku lamma khiftukum yayin da naji tsoron ku lokacin da wani yace mini innal mala yatamiruna bika liyabtuluka fakhruj laka minan nazihin fa kharaja minha khaifan yatarqab nan da nan sai ya fita tsoron minkum sai na guje muku lamma khiftukum lokacin da naji tsoron sharrin ku wahaba li rabbi hukuman Allah ko da ikonsa garin da na je na zauna shekara goma ina dawowa sai Allah ubangiji na ya bani hukuman wato hukuncin annabci hukuman wato ma'anan hukuman ilimi da aiki da shi in wajen annabawa ne a ce annabci da manzanci ko ko annabci idan wajen afrad ne a ce hukunci irin na khalifofin Allah khalifatu anillahi idan hukunci ne irin na tsakanin mutane da mutane shi ma in Allah ya ba mutum wannan hukuncin ilimi da yin aiki da shi shi ma hukuman ne wanda abubuwan da annaba suke roƙon Allah ne ah, annabi Ibrahim da kansa ya ce, rabbi habli hukman wa alhini bis salihin annabi Yusuf yana yana ce ah, tawaffani musliman wa alhini bis salihin ko da ke hukman shi ya riga ya samu hukman din to haba li rabbi hukman sai Allah ubangiji na ya bani annabci wa ja'alani ya kirga ni ya sanya ni min al-mursalin daga cikin manzanninsa ai kaga gudu yayi amfani wannan abin da da yake akan kuskure da da gangan ne ma Allah ya bani wannan nasara saboda shi ai abu yayi kyau balle ma da kuskure nayi وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل wannan gori da kake min a kace alam rabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinina ba ni ne ba mu nan ne muka goye ka ba kana dan yaro jinjiri har ka girma a gidanmu yace to ai wannan sharrin ku ne yasa na koma gidanku ba ku ne kuke kuke kake kashe ƴaƴan bani Isra'ila kuna yayyanka su ba aka ji tsoron kada ku yanka ni aka jefa ni a kogi Allah da ikon sai dawo da ni gidanku da ba ku kashe ƴaƴan bani Isra'ila ai uwata ce za ta rere ni ba ta jin tsoron komai zai faru amma sharrin ku ne na yayyanke ƴan uwan mu ƴaƴan bani Isra'ila shine dalili da Allah sana da tsawon kwana Allah ya turo ni a cikin akwati na zo gidanku din kuka rere ni a gidan naku ai ba wani alheri ne ba wani gori ne za ka yi mini ba bayan kun kai cikin mu dubbai kure ne ni ɗaya sai me bayan kun kashe mutum dubu da dubbai a cikin mutanen bani isra'ila don kare ne ni kaɗai sai me alhamdulillah kika fi na waliyan da kake cewa ai gorin da- da da kake yi bai samu bai samu wuri ba wa warantu minkum lamma khiftukum fa bari rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il duk wani abu ya faru ne ai saboda bautar da bani isra'ila da kuke yi da kakkashe su shi yasa na koba gidanka na rayu قال فرعون وما رب العالمين kala fir'auna ma rabbul alamin sai fir'auna ce to mu koma baya akan farkon maganarka da kace in rasul rabbil alamin shin ma rabbul alamin me ye rabbul alamin nan kuma ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri wa idza qila uzzul rahmani qalu wa man rahman in an ce su yi wa rahmanu su ce ne rahmanu da ya rasu da ka ga wani yana ce bai san ma rabbul arif ne rahmanu mutane ga su sun san Allah wala in sa'altum man khalaqa as-samawati la yaquluna ma amma an ce rahman sai ce man rahmanu waye rahmanu me rahmanu to ga mai cewa menene rabbul alamin wa kai hakuri ya rasulullahi ga wani na cewa ma rabbul alamin me me ubangijin talikai bai ce wane ne ubangijin talikai ba balle abu yaje a cikin hankali a'a menene ubangijin talikai
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين yake shi Allah ubangiji wato ba a saninsa da zatinsa sai da sifofinsa musamman sifofin da suke kudura mai bayyana halitta yace baka san rabbul alamin ba shine rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin shine ubangijin sammai duka gabaki daya ubangijin kasse duka gabaki daya da abin da yake tsakanin sama da ƙasa shi ya halicce su shine mai renon su shi ke rike da su to shine ubangijin talikai in baka san shi ba wannan shine ubangijin talikai ba kai ba kamun uwarka ta haife kama akwai waɗannan bayan ka mutu kuwa akwai su suna nan ashe ba kai ne rabbu ba
قال لمن حوله ألا تستمعون kare man haulahu ala tastami'un sai fir'aun ya waye waya wajen ministocin sa fada waje da Allah ku ji wata irin magana da Allah ku ji wata irin magana da Allah ku ji na tambaye shi me ubangiji ta yake wai wai ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su abin tambaye shi kenan ni me ubangiji ta yake tambaye shi ba wai ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su ku ji wata irin magana
قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين yanzu kam za a kinkimo da ƙarfi baka san rabbu samawati wa rabbi wa ma bainahuma baka san ubangijin sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba baka da yaqini har yanzu to rabbukum ubangijin ku kai fir'auna da fadawanka nan ubangijin ku wa rabbu abaiku ubangiji iyayenku da kakanninku duk nan taron ubangijin ku ubangiji iyayenku da kakanninku duk nan taron to magana ta yi ƙarfi kenan yanzu za a za a taɓo zuciyar fir'auna an zagi ubansa da kakansa da uban ministocinsa da kakanninsu rabbukum rabbu abaikum lawali قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun ya rasula kai hakuri don lamma sami zikir wa yaquluna innahu lamajnun ba kai kadai ba Musa ma kaji yadda aka faɗa masa wato zagin uwa da uba zagi iyaye da kakannu yana hargitsa duk mutumin da yake da kishin iyayensa kaji fir'auna wa wanda yake shine ubangiji wai an zagi uwarsa da ubansa to da gaskiya ya bai da uba bai da uwa bai da uwa da gaskiya ne a shekari ya yake da uwa yana da hutun da aka zage ta ji ciwo aka zagi uban sai ji ciwo wata rana irin masu taimakon mutane din nan eh, da daddare sai suka kama wani mutum eh, ya ake ce musu ne su masu ta- yan banga din nan masu yawo dare suna taimakon mutane yan sun fi suka kama wani mutum zai kama shi ina ka fito ina za ka sai ya zage su sai suka mara duka sai ya- bayan sun masa duka sai ya fita nuna shi dan sanda shi soja ne bayan sun masa duka sai a kawo soja a kama su aka je wajen kwamandan su ya aka yi ya aka yi ce ka fara nuna musu wannan kamun kamun ka zagi ubansu yace a a ce ya dan aran ka zagi ubansa duk abin ka tsammani zai maka kaji bai auna an zagi ubansa hankali ya tashi rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun yace kun wannan manzon nan naku da aka aiko muku wato banda shi kenan wannan manzon nan naku da aka aiko muku mahaukaci ne yana zagin iyayen mutane an tambaye shi ubangijin tarikai ya kuma yana zagin iyayen mutane قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعجلون to shikenan ku kuna da hankali in dai kuna da hankali bari in gaya muku rabbul mashriqi wal magharibi ku ba mahaukata ni ne na maj- majnunun ko ko ku kuna da hankali in kuntum taqiluna in ku kuna da hankali to zan gaya muku rabbul mashriqi wal magharibi ma bainahuma ubangijin mafudan rana da wata da taurari da mafaɗar rana da wata da taurari wa ma bai nawa da abin da ke tsakaninsu amma in kai Allah ne da Allah ka canja wannan rana sai ka fitowa ta yamma wata rika fitowa ta yamma taurari suka fitowa ta yamma su faɗa ta gabar in kai Allah ne ka canja wannan ko biya min al-maghrib fi allazi kafar yadda aka fara da maruzu قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين yanzu kamun sai kuma karamar ƙato wato in ƙato yana jayayya da malami malami magana ne Allah ya ce annabi ya ce shine karamarsa ƙato ko yankure sanda zai ɗauko to sai karamar ƙato firawuna ce to wallahi laidin takatta ilahan gairi in dai ka sake cewa kana da wani Allah ubangiji banda ni wai ba ba manzo ne ba fa a'a wai in ya sake cewa ma ya riki wani Allah ubangiji banda fir'auna wallahi ya rantse da zata na shi kafirin la jarannaka min masjunina zan sanya ka cikin yan kurkukun nan ai kafin yadda nake da kurkuku a nan garin ko to sai na za ka cikin su
قال أولو جئتك بشيء مبين kala walau jituka bi shay'in mubin shin ashe yanzu ko ina da wata hujjar da zan kawo in nuna maka abin da nake yin na akan hujja da gaskiya nake yi zaka kama ka tsare ni Ni ina da wani abin da zan nuna maka na hujja na mu'jiza cewa Allah ne ya aiko ni duk da haka zaka tsare ni قال فات به إن كنت من الصادقين qala fati bihi in kunta min as-sadiqin fir'auna yace to kawo hujjataka kawo hujjataka kawo abin da kace zaka kawo ka nuna mana din in kunta min as-sadiqin in dai magana ka gaskiya ne to kawo hujjataka فألقوا عصاه فإذا هي ثعبان مبين walqi asau fa idza yasubanu mubin a cikin suratu taha an gaya mana yadda Allah ya koya masa yadda za a yi da sandar tun daga can wa ma tilka bi yaminika ya musa qala hiya asaya tawakkal alayha wa hushu bi ala ghanami wa li biya ma'arib ukhra qala alqiha ya musa fa alqiha wa zahiyatun tas'i qala khudha wa la taqfa sanidu asirataha lula wato tun daga can lokacin da yake magana da Allah Allah ce shi me kake rike da shi ne Musa a hannun damanka yace ai han- sandana ne wanda nake dogaro a kanta kuma nake kadawa dabbobi na ganye da ita kai wannan sanda tana da amfani da yawa a wurina ya Allah ubangiji yace jefar da ita mu gani sai ya jefar da ita sai ta zama katon nesa ko katuwar macija mai ban tsoro sai Musa ya juya kamar zai gudu walle mudbiran waran yace yaka dawo sake dauka mu gani ya sake daukan sanda sai sai sanda ya- ya zama sanda kamar da yace wannan dama na baka shi don ya zama aya gare ka maganin fir'auna da ba a riga an yi masa kos kamun je gaban fir'auna ba ta shi ma zai gudu tare masu- da masu gudu to saboda haka falka a sahu sai ya jefar da sandan nan nasu da kazani wanda aka masa kos da ita bai za ya su ubanu mubi nan da nan sai sanda ta juye ta zama katuwar macijiya wato ba ƴar karama ba maciji irin wanda hankali ke kama ba idan ya buɗe bakinsa na sama na ƙasan yana ƙasa na sama sai ya taɓo ya taɓo ba- ba- ƙofar ƙofar ƙofar ƙofar soro
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين wanda za a yadda hu bai zahiya bai za'u lin nazirin sai ya fito da hannunsa cikin rigarsa sai hannun ya zama farisol wane lantarki a haske a ɗaukan idon mutane ko ba ciwo ne ya samu hannun ba haka hannun yake lantarki yana ba mutane tsoro
قال للملأ أولعوا إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم sai ya dubi manyan abokan zamansa manyan ministocinsa fadawansa kenan a a a a inna hadha lasahirun alim amma hakika wannan mutum ne mai tsananin sihiri masanin sihiri da ya ce masa majnunin ba ta yi ba yanzu kuma ya dawo ce sahirun alim mai yawan sihiri يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون kun san wannan mai sihiri abin da yake nuni wato yana nufin fa ya kore ku ya fidda ku daga wannan ƙasa taku da wannan sihiri nasa kuma za ta mu yanzu menene shawara me kuka gani wani shawara me ra'ayinku kaga Allah ya dawo yana neman ra'ayin mutane ashe kariya yake shi ba Allah bane gashi ya ji tsoro har ina neman shawara ma za ta mu to yanzu wace shawara za ku ba mu wace shawara za mu yi
قالوا أرجه وأخوه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن هاشرين abokan shawara wanda ya nemi shawara a wurin su din suka ce to ranka da yanzu dai wannan mutum ba kashe shi za a yi ba a dakatar da shi da ɗan uwansa a aiki mutane cikin ƙasa ai mu nan ba abin da ba mu da shi a je a nemo malamai masana sihiri ƙwararru fi kulli saharin wa- dukkan mafifici cikin ilimin sihiri a nemo shi a taro su su zo nan a sa rana a sa lokaci su yi mana maganin su ياتوك بكل سحار عليم su zo maka da kowane mutum mafificin sanin sihiri masaninsa فجمع السحرة لميقات يوم معلوم wa jumi'a sarati limiqati yawmin ma'lum sai aka tattaro masu sihirin limiqati saboda lokaci da wuri da aka sa wanda yake an riga an san shi a cikin suratul daha an gaya mana ah, ah, wato an ce yawmu zinati wa an yushara nasu duhan mau'idukum yawmu zinati wa an yushara nasu duhan an sa rana ranan farkon idi kuma taron ya zama da hantsi an riga an sa rana an sa rana an sa lokaci wa an riga an san wannan limiqati yawmin ma'lumin mun riga mun san cikin suratul taha وقيل للناس هل أنتم مجتمعون wakila sai aka gaya wa aka gaya wa mutane wakila linnas hal antum mujtami'un in ce ko jama'a za ku taru in ce ko kun taru لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين la'allana natu sarata in kanu hum ghalibin la'allana watakila fa nattabi sarata zamu ji zamu bi masu sihirin nan fa in kanu in suka zama hum ghalibin in su ne suka yi rinjaye ko ko gani
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ولما جاء سارته قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين da aka nemo masu sihiri suka zo suka taru sai suka gaya wa fir'auna ranka ya dare aikin da aka gayyace mu zo mu yi dinnan kam aikin gwamnati ne ko aikin da za a ba mu lada ne ya kamata mu yi da wajewa me za a ba mu aikin gayya ne na gwamnati na dole ko ko aiki ne za a ba mu lada mu yi da wajewa a gaya mana abin da za a ba mu a inna lana la ajran shin muna da wani ladan da za a ba mu in kunna nanu galibina in muka zo mu ne muka yi rinjaye قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون ce a ƙwarai kuwa ai ba maganan ta kuɗi ake yi ba wato zan naɗa ku manya-manyan makamai wanda suke na kusa da ni mulki za a naɗa ku ne maganan kuɗi abu ya wuce maganan kuɗi mulki zan naɗa ku manya-manya za ku zama na kusa da ni Allah kiyaye mu fir'auna lafiya Allah kiyaye mu wato kowane lokaci akwai fir'auna fir'auna wannan zamani mutanen yamman nan da suke kirari suna gaya mutanen rabu kulani duk wanda bai bi su ba su harkar da shi to shi su ne fir'auna wannan zamani Allah ya mana maganin su dinin mu Allah ya yi imanin mu Allah ya Allah ya mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya na shi musulmin duniya zauna lafiya inda yake duka Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu Allah saukar da albarka cikin Najeriya wannan lafiya Allah ya ba mu alherin da yake cikin wannan azumi mu gama shi lafiya albarka ne sallallahu mu Allah ya iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su ke nema Allah ya yasa mun suke tsoro albarka nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
kowa ya tsaya daga nan wurin da Allah kar su